fasali na biyu a cikin sallar tafiya to yin kasaru wa masafatu da tafiyar da ta isa a ce za a yi kasaru a cikinta wato da aka ce bin salatu safari ai fitta gairi a cikin sauyawa allazi a jaza shari'u biya wanda mai shari'a ya halatta a cikin sallah a halin tafiya daga cewa a maita raka'a biyu inda mai raka'a hudu ce to a rage biyu ta dawo raka'a biyu da cewa akwai gurin da aka ce ma saboda tafiya a iya yin sallah kafin wakace da kuma inda aka ce saboda tafiya a iya jinkirta sallah daga wakacin ta bukutari ba inda aka ce a jinkirta sallah daga wakacin ta gaba daya sai dai a jinkirta daga wakaci mu kutare harin safar irin yadda halin tafiya kan ja Allah ta'ala wani tabaraka ta'ala ya ce idan kun yi tafiya a duniya a ƙasa ba da yake a kanku ku takaita sallah maimakon raka'a hudu ga raka'a biyu an kama daga alam na umayya a yi Allah ya ce ya ce da sai na maram na haddari Allah ya tsara da a gare shi da Allah ya ce lissa alaikum jinahu lan taqsuru min as-salati yusra an yusra kum allazina kafaru wannan aya a zahirinta ta nuna cewa ba a yin kasarun sallah kenan sai in ana jin tsoron za a game da kafirai kar kafirai su hake wa musulmi a cikin sallah shi ne aka daga kasar in an yi aiki da mafhumin shar'in nan in hibtum an yabta da kuma lazina kafaru kaga mafhumin in lam ta hafu fa la taqsuru in ba tsoron kuke ba to kafai kasar kaga ne na to me yasa yanzu nake yin kasarin gashi mutane sun amince sai wato sayyidina Umar yace kai abin da ne baka mamaki ni ma ya bani mamaki tun da ƙur'ani yadda ake nunawa ashe ba a yin kasur sai yin akwai tsoro sai ya sa sai rashin mai manzan Allah daga haka sai manzan Allah ya ce a cewa ku kasur ko da ma inda ba tsoro rangwame ne Allah ya yi muku rangwame kada ba lusa da kaka ku karɓi rangwamen da Allah ya yi muku wannan hadisi zahiri hujja ce ga malikawa da shafiyawa na kan cewa mafuni na muhalafa hujja ne domin ko idan da ba da mafuni na muhalafa hujja ba ne ana sai sai da mai ce masa to ai da ba a ce in ba ba kwa jin tsoron in ba kwa jin tsoron ba kwa yi kasaro ba cewa kawai akan yi zai da kola zina kafaru kaga malikawa da shafi'awa da hanabilawa da suka rafa kan cewa mafuni na muhalafa hujja ne kamar wannan hadisin ƙarin hujja ne a gare su wasan bi ma halafa bil muhalifi wa bil dalili lil hidad al hanafi yunkiruhu wa sabuna ka shafi'i nusbituhu ba'da shurudin fasmati wannan hadisi duk masu zaman nan guda biyar sun ruwaito shi amma ban da buhari muslim abu da sun zina sa'i sun ruwaito shi an kama daga anas ibn malik Allah ya yarda a gare shi yace mun fita tare da tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Madina mun nufi Makka da na tsince yana sallah raka'a biyu duk sallah ne raka'a hudu sai ta biyu har muka dawo Madina yace da shi kun dade a Makka yace in kwanan mu goma a Makka kwanan mu goma a Makka wannan ke ne yake nuna ashe a kwana goma ma a iya yin kasar illa ya kawo da malikawa da shafi'awa suka ce ai ta yi wannan zaman da manzo Allah ya ha kwana goma ba wai da niyyar zaman kwana goma ba ne yana hangen ko bukatar da ta kai shi za ta kare gobe ko jibi ya tashi to wajen malikawa ma ko ko shafi'awa sun ce ai wanda yake wato yake hangen ko yau ne bukatar ta kare a waje zai ban wajen to ko kwana nawa ba zai zai ci gaba da kasar eh zai ci gaba da kasar to wannan hadisi mutum da ya ci sun ruwaito shi an ga daga Abdullahi bin Abbas Allah ya kare ta a gare su yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a Makka yayin da aka budu Makka wato a shekara ta takwas daga hijira a watan Ramadan ya zauna har kwana goma sha tara sai da ya tsalla a makka sannan ya fita zuwa hunainu sannan ya fita zuwa yakin hunainu bayan da aka yi tsalla ya kasuru duk zamanin da ya koya yana yin kasuru shi yasa Allah na ba yake cewa shi yasa mu tsarin da muke bi in dai tafiya ba za ta ɗauke mu fiye da kwana goma sha tara ba za mu ci gaba da kasuru don mun je gari mun san zaman da za a garin bai kai bai haura kwana goma sha tara ba to za mu ci gaba da kasar amma in ya zamo za mu kara a kan sha tara to sannan ne za mu cika buhari da abu da da turmuzi ya su waito wannan hadisin lafazin hadisin rubaina tisa a sharata raka ta ne raka ta ne mu za mu sallah a duk inda muka je matuƙar sai mun san zaman da za mu bai haura kwana goma sha tara ba za mu ringa yin sallah raka a jere amma mun san zaman da za mu ya haura kwana goma sha tara to wannan sai mu sallah raka a hudu sai mu cika sallah wannan akan haka wasu malaman suke saboda wannan hadisi wanda yake zahirinsa yake nuna haka amma dai su barkawa da shafi'awa akwai nasa hadisin wanda za a ji nan gaba wanda yake nuna cewa a a zama in ya kai kwana hudu to ai ba a ce za a yi kasarin sallah ba sai a cika sallah to an kau daga zan mara Allah ya kare da a gare su yace dan sallah ta zanar sallallahu alaihi wasallam a jina raka'a biyu manzo Allah ya je haji a jakar wada kwanukan da ya adina raka'a biyu yake sallah haka nan ma sai na abi bakar raka'a biyu yake haka nan sai na umar ma haka nan ma sai da sai na sai zama halifa da farko haka yake amma daga baya kuma sai ya zama yana yin raka'a gurgudu wanda wato wannan yana cikin abin da waɗansu wanda suka yi masa tawaye suka kawo da cewa ai ya bauɗe daga tsarin da ya gada. Ya ga shan da Allah ya yi raka a biyu. Amina, Abubakar ya yi raka a biyu, Umar ya yi raka a biyu ka ce kai za ka cika. So kake ka kawo mana wani abu daban. Yana cikin dalilan da su suke gani nasi masa tawaye. Malamai suka ce ai ta ya cika ne don ya nuna mutane cewa yin kasarin nan ba fa wajibi ba ne. sunna ce dan ba kai kasurun ba ba za a ce sallaka ta bashi ba wanda aka haka da yawa daga malamai suke wasu wata ce a abin da ya faru manzo Allah da gida Amina ba Abubakar da gida Amina ba Umar da gida Amina ba shi ko Usman ya gida Amina da wajen kana gidan ka kuma ya ce za ka yi kasurun sallah ga gida kana da shi a wajen gidanka ne kuma ya ce za ka yi kasurun sallah a yi haka suka ce ai wannan shine dalilin shi sayyidina Usmanu na cika sallah a nuna daga baya to wato ya cika daga matar ta faratul ajiri dan kwaɗayi a cikin yawan lada dan duban cewa to ai raka'a hudu ta fi wahala fiye da raka'a biyu an faɗa ko cewa ajrul insani ala qadari mashaqqatihi wannan ya kunshi karfafawa ga masabar mafi yawan malamai masabar da take shi kasarin sallah a halin tafiya rufa ce da ce an ce dole sai an yi kasarin nan da ba da za su na suna ne suka duk wani kasar duk wani kasarin sallah a shirin da tafiya sai fa wanda yake amina kwanukan da ake ayyukan haji to yana da damar ya kasaro kai ko da mutumin arfa ne kuwa wanda tsakaninsa da nuna bai kai tafiyar kasur ba ko daga mutumin makka ko musdalifa ko mina da a kan wannan sashen shagabannin suke zuwa nan ne aka gama magana a kan ishi kansa yin kasar hadisan da suka rage a wato guda biyu su akan tafiyar kasar ne ya tafiyar da a ita ne za a iya yin kasar wannan hadisi na Abdul Umara Buhari da Muslim da Nasa'i sun ruwaito Abdul Umara da Abdul Abbas Allah ya kare da a gare sun kasance suna yin kasaru suna shan azumi in dai sun yi tafiyar da yake ta kai burji hudu shine farsahi goma sha shida shine mil arba'in da takwas na shari'a wannan hadisi buhari ne ya ruwaito shi a kan sa mace yau malamai suke a kanin rukumar ablan umara gwamnan basin ablan abbasin allah kare da garin su kasance suna kasulun sallah suna cin azumi na a watan ramadan idan dai sun yi tafiya tafiya da yake ta kai burje hudu ko fiye da burje hudu burudu bi ramil bashi wa ra'i da ramma ramma da da da ramma wasu sakkan amma akan ce burudu yanni ne na baridu shi ne abin da yake kai farsa shi hudu wannan ne yasa alamu ya aka bayyana a fili hadisin aka ce farsa yi goma sha shida hudu sau hudu sha shida farsa yi kuwa kamu an mil uku mil kuwa kamu dubu kamu kuwa ya gaba gaba dubu gaba dubu wal ba'u gaba kuwa arba'atu azuri kamu hudu da kamun mutum shine dani biyu dani biyu wannan tafiyar kuwa tafiyar kawai banda dawowa sai tafiyar da yake tafiyar kadai ta kai burji hudu saboda abinda imamin shafi ya ruwaito cewa su ilabnu abbasin an tafi imamin ablamin abbasin a kusan salatu ila arafata a yi kasirin sallah in za a yi tafiya tafiyar da bata wuce daga cikin maka zuwa alfa ba sai ce ba a yi ba inda ba shi zuwa alfa ne yake zamanin haji wannan a yi kasir ba sai dai kamar zuwa usman ko zuwa judda ko zuwa taifa kaga duk wannan a yanzu kamar kilo saba'in da wani abu ne tsakanin jidda da maka a yanzu kamar kilo saba'in da wani abu ne to jarafin ya fi da hadisi ya ku mutanen maka ta kuce da fi kasar sallah a tafiya da wata kai burje hudu ba shi ne kamar daga maka zuwa usman can gobe ne da sai da lantar da tafiya kaya kuwa ba a yi kasuru inda tafiya ba ta kaya ka ba a can haka malaman hadisi suke da mafi yawan malaman fikiru wannan tafiyar ta kai kamar kilomita tamanin da rabin kilo wani a wani atan wa arba'in na mitar da mita dari da arba'in wato ta kai kamar kilomita tamanin da dubu shida da hudu dubu shida hudu wato kilomita tamanin da mita dari shida da arba'in kusan kilomita tamanin da ɗaya kenan abin da yasa ta yi a ce to yanzu aka ce ɗaya duk da ba tafi saba'in da wani abu ba saboda yanzu ta hanyoyin da yawa an bisa kankanin duwatsu ne wanda da can haka ba zai imkani ba ta gano kenan dole an rage tafiya an rage hanya to malaman kuma suka ce da abu hanifa ba a yin kasaru sai tafiya da yake ta kai zango uku tafiyar da za ka yi a kan dabba da kaya a ce daga safa ka kai a zahar gobe ma ka sake yi girma ka sake yi sai ta kai hakan kunshi ne za a yi kasaro a wajensu shi ne farsayi goma sha shida buhari ya mai to hadisin an kafa daga abin zida al-huna'i huna'i Allah ya kare da a gare shi yace ya tafi da sauri malik daga yin kasar a sallah tafiyar da kai sa yi kasar fakala zazala su'am anas ya ce zazala sallah da sallar ya kasance a in ne tafiya tafiyar da yake ta kai mul uku ko farfani uku sai kasar sai sallah raka'a biyu muslim ya rawaito wannan hadisin da abu dawud da imam ahmad ai kasar salata ai sai kasarin sallah wa haifu wa ka shakku inda tun da hadisin nan na ana ko da yake ingantacce amma shi kansa yana kokonto ko wani a cikin masu ruwa yana kokonto dan ko salatu amyalin aka ce ko ko salatu farafiya mul uku aka ce ko farsahi uku an san farsahi uku ya kai mil tara mil tara ko ba mil uku ba ne ga yiwa bil ahawai sai a yi riko da wanda yake ya fi kewayewa shi ne farsahi uku tunda farsahi uku ya fi mil uku shi yasa sai a yi kasar sallah a tafiya da yake ta kai farsahi uku ba sai ta kai farsahi goma sha shida ba kenan bisa wannan kaulin lihaza don wannan dalilin auza'i yace za a yi kasar sallah a duk tafiyar da take ta kai yini guda cikakke ai wani da sai na Allah kare da gare shi cewa shi ya kasance ya fita zuwa bajila kabilar bajila yake yi sallar azur da tsura ka a biyu sannan ya dawo daga a wannan rana fil ayati domin a ayar fadar tafiya kawai aka yi ashe ko ya nuna kowace tafiya inda ta isa a kiran da tafiya mai tafiya yana fara yin kasaro da idan ya je tare katangar garinsu ko ko kadarkon garinsu idan akwai kadarkon idan ko ba haka ba ya ketare kayayyakin da ake danganawa a gari da guraren da yaran gari suke fitowa don wasa wadda galibi akan same ta jaura da garuruwa da alkaryo waljamu wanda yake halin tafiya ya iya yin kasarin sallah ya iya tara sallah biyu a za da lasar kuma garba da isha daidai ya yi tafiya ne a kogi ko a tudu da kafa ne ko akan wani abu ya hau dabba ne ko jirgin kasa ko jirgin sama ko jirgin ruwa wato shi mai wannan littafin yana daga wanda suke ganin cewa ai a iya yin sallah ma a jirgin sama kenan kuma a yi kasaru kenan amma wasu malaman da yawa suka ce a ai ta sallah tun da an faɗa sujjada ba ta yiwuwa sai a kan ƙasa ko abin da ya sadu da ƙasa da jirgin sama ko bai sadu da ƙasa ba shi yasa ba a yi sallah a kan ta ba kenan illa annal aula sai dai abin da ya kamata da wanda ke cikin jirgin ƙasa ko abin da ya kama da jirgin ƙasa kamar jirgin ruwa kulla farin ya sallah kowace farilla a wakafe jiyan da ya masa imkani in zai iya a tsaye a tsaye in ba zai ba a tsaye a tsaye a zaune da fitar da alkibla ko ba fitar da alkibla shi annan yana ganin haka amma kamar malikawa wannan waje bai cikin wajen da suka fidda shasancin fuskanta alkibla su a wajen su dole sai an fuskanci alkibla akwai iyaka wajen da suka ce nan ba sharfi ne sai an fuskanci alkibla ba ko wa ma al'amnisti kibalu ainihin ka'abati liman bi makkata don ya samu yin farilla a wakace gwangwadon ikonsa an sani je Allah ba dora wa rai sai abin da take iyawa turawan muslim abu dawud da ahmad imam muslim ne da abu dawud da ahmad ta ruwaito wannan hadisin albabul aljamu hukuncin tara tsakanin salloli guda biyu aljamu tara salloli biyu don saboda tafiya ko rashin lafiya ko don tsoro ko don ruwan sama don tausayawa bayan Allah yadda zai zo an saba da kablan na fasin Allah ya kare da a gare su yace manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tare tsakanin sallah azhar da la'asar in yana cikin halin tafiya yana tare tsakanin magarba da isha shi ma su ma Buhari da Muslim ne suka rawaito wannan hadisin. Lafazin Muslim Manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan da biya ta sa shi a halin gaggawa yau an yi zora ya kan yake ta azara har zuwa lokacin la'asar sai ya haɗa su gaba ɗaya ya su asar nan wato fi wakatin la'asar wakatin la'asar muka ji mai azuhar ala al'asar yana fara yin al'asar nan ya la'asar bishar an yi wuya salatar zore mai zuwa ta mai al'asar ta yi amma fashar din ya ne cewa zai azahar din nan ne tare da la'asar ta fuskar jinkirta azahar din haka nan ma idan ya jinkirta bagar ba sai ya yi niyyar jami'in wani da shehul magariba ina jinkirta magarba ai ya haɗa tsakanin magarba da isha ai za ka rasa yana fil magariba yana halin tafiya a lokacin magarba kwai wa shehu ha sai ka yi su zaka ta sulliya ha ma al-isha sai ya sallace ta tare da isha an mu'azu bin jabalin an kama daga mu'azu bin jabalin Allah ya kare da a gare shi sai Allah sallallahu alaihi wasallama yana yakin tabuka lokacin da rana ta karkata daga tsakiya wato sanda ya tafi yakin tabuka al'adarsa duk sanda rana ta karkata daga tsakiya kafin a ce ya ban zango sai ya haɗa tsakanin azahar da asar wannan kuma wato jam'i ne na takadiri wancan ko wanda aka faɗa a hadisin abdullahi abbasin jam'i ne na tahiri wato wannan zai gabatar da la'asar din ne ya yi ta tun a wakacin azahar wani ya sayi idan kuma zai bar zango ya zamo zai bar inda ya sauka kafin a ce rana ta karkata daga tsakiya kafin zawali to in ya bar zangon ba cewa da zarar zawali ya ba za a sauka ya azahar a sai jinkirta azahar ya hada ya sauka ya wasu sanda ya sauka ya hada yi da la'asar wato da ya zamo jam'i tahir kenan a magarba ma yana yin kama haka in Allah ya sa rana ta haɗe alhali yana zango yana inda ya sauka bai riga ya fara tafiya ba to sai ta tsakanin magarba da isha wato ya sallar ishar gabatarwa idan ko zai ban zango kafin a ce rana ta kuya ta faɗi to sai jinkita magarba har sai ya sauka sai ya isha wanda zai isha sai ya tara tsakanin magarba da isha wannan ma zama jam'u tahir kenan abu dawud da ahmad da turmuzi su suka rawaito wannan hadisin a turmuzi ya ce hadisi ne kyakkyawa wasu ya nufi jami'in tahiri a halin da ya ta da ya jam'i na tahiri ya taho wajibi ne ya niyya cewa sallan nan zai yi ta ne fi wakatul ula a wakacin farkon sanda magarba ta sai ya niyya cewa to ubangiji ga magarba ta yi amma saboda tafiyar nan da nake ba zan yi magarban nan ba sai wakacin isha shi kenan wasu yau zalika a fitowar da yake cikin wannan shi ne cewa shi matafiyi farraini yana sallatar sallar farilla biyu ya wakacin da yake sauki a cikinsa wato wakacin da yake a zango ko dai ta fuskar ya gabatar da ta din ya ta tun a wakacin ta farkon ko jinkirtawa ta fuskar jinkirta ta farkon ya yi ta a wakacin ta biyar don a sauƙaƙa masa kamar yadda aka shar'anta masa yin kafsaru don wannan ma ai har ya fi daga kafar domin idan ya zama ya halatta ya bar wani abu daga sallah aljamu a ce ya haɗa tsakanin sallolin ne sai zama ya halatta kana ma a kan haka da yawa daga sabon manzo Allah da tabi ai ce kai haka nan sauri tibiyanu sauri da imam shafi'i da imam ahmad da ya sago wasu a cikin shagabannu suka ce A'a ba a cewa a tara tsakanin sallah biyu a yi lokaci daya sai a harfa da muzdalifa. Suka ce ai wannan duk nasoshin da kuke faɗa jan'i ne suri ya afko a ciki ba hakiki ba wajen ba ake bari sai ƙarshen lokaci isha a yi ta. Amma dai gaskiya yadda aka bayyana kaga ba kama haka bane ba jan'in suri bane a wani wajen tunda an faɗa kamar magarba. sai zuwa in yana nan isan da rana ta faɗi kafin ya bar wajen sai ya haɗa tsakanin magarba da isha a ce sauraro zai har sai wakacin isha sannan ya sace magarba kuma ya isha ne yana nesa daga fahimta ko amma su sun ce a dole haka za a fahimci hadisan ya gabata gare mu a cikin hanzarin sallah cewa manala ya tara tsakanin azhar da lasar ya tara tsakanin magarba da isha ma a madina ba da tsoro ba don tsoro ba don tafiya ba a wata ruwaya ba don tsoro ba ba don ruwa ba wannan yana nuna mana halittin tarawa lil haufi don tsoro ko don ruwan sama bari don rashin lafiya ma domin rashin lafiya ta fi wahala ga jiki fiye da tafiya ko ruwan sama idan abokan gaba suka kawo musulmi hari alhali musulmi suna garin su to su musulmi suna da damar su haɗa sallah ne su yi wakaci da daga jama'a suna iya sallah ta gabatarwa wato su gabatar da ikiyafi a lokacin magariba idan akwai ruwan sama kamar yadda mara lafiya ya iya tara tsakanin farilla biyu a lokacin da fihi ya farka a ciki daga rashin lafiya Allah shi ne masani to la su kusarul magaribu ita magariba ba magana a mata kasaru hakanan kuma a halin tafiya ba a neman a zo da na fulfilin da ake tare da salloli na farilla an kama daga ramin mara Allah ya kara da a gare su yace na ga nan sallallahu alaihi wasallama idan tafiya ta gaggautar da shi yana cikin gaggawa saboda tafiya da yakan jike ta magarba ya sallace ta amma raka uku sun nan ya sallama sallama albasu bayan ya yi sallama nan baya daɗewa sai ya tsaye ya ta da isha ya sallace ta raka a biyu sannan ya sallama ya to sallace raka a raka a biyu baya yin wata nafila bayan isha sai can karshen dare in ya tashi shi ne yake yin buhari ya ruwaito wannan hadisin buhari ya ruwaito wannan hadisin ranar da aka kanta albabu sani a shara Eh ya halatta amma shi a yanzu babban abin duba garuruwa sun yawa kuma tafiyar da ake ba irin ta da ba da abin da yake akwai ana tafiya ne so da yawa a cikin jejina inda ta yi wani jeji in ka shiga za ka yi awa biyar awa shida baka gama yanke shi ba kuma in ka sauka kake za ka sauka a wannan jejin hadari ne babba ba karami ba eh shi yasa kamar a yanzu da yake ga garuruwa a ta hanyar da kake galibi kamar gemu nan da wuya a ce ka yi tafiyar rabin awa ba ka je gari ba a ce an samu jejin da yake rabin awa kana yi ba ka ketare ba a tafiya irin ta yanzu ta abin hawa abu ne mai wuya yasa abin da ya fi kyau ya bari kowace ya yi ta a wakacin ta inda akwai damar haka mai sauki ne yawa mai sauki ne illa iyaka wanda suke ganin cewa dai ai koyaushe dai tafiyar ita kanta hanzari ce za su ce ya iya yin ya iya yin jam'in nan amma dai dalili muhimmi da yake a da yanzu babu dalili muhimmi yanzu babu
Yeah.